a wannan babban masallaci na masjidul ansar barkanmu da yammaci barkanmu da kasancewa a wannan lokaci na bayan sallar magariba zuwa isha'i da muka haɗu a wannan bigire saboda munasaba ta ɗaurin auren wani ɗan uwa wanda gobe insha Allah za ku ji bayanin sunansa da muka zo da sauran malamai da suke tafi insha Allah a hanya muna fatan Allah ya sa albarka a wannan aure Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya yar garin ku ce ta auri dan jihar ku da aka ciwo na mai na ne aka yi ba daga Kano wani ya zo ya yi wuf da ita ba a'a gida ne ya yi wuf da wuf Allah ya sa musu albarka Allah ya zaunar da su lafiya wato da na zo wannan masallaci wani abin da ya ɗauki hankali na ya burge ni shine naga inda ɗan adam ya taru a wannan masallaci jama'a wasu a tsaitsaye a waje na cikin ma ba lallai sun fi na waje yawa ba ga 'yan agaji kala-kala da uniform daban-daban da masu farin kaya da masu uniform kala-kala da manya-manyan malamai da jami'an gwamnati da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da ɗalibai na makarantu na boko da na addinin musulunci duka dai birjik a wannan guri sai tunatar da ni wani abu mai muhimmanci da ya kamata musulmi mu rike mu kula da shi shine ya za mu yi mu haɗa kawukanmu wuri guda don mu cimma buri da biyan buƙatar da muka sa a gaba sannan yaya za mu koya wa kanmu haƙuri da juna da yafe wa juna da kau da kai akan damuwowinmu mu kama hanya mu tafi tare mu yi haƙuri kada mu samu damuwa don mu samu biyan bukata da haka topic ɗin da zan yi magana a kai shine muhimmancin haɗin kai da kuma yafe wa juna da haƙuri da juna sannan kuma a cikin maganganun nawa zan ɗan tsintsinto wasu abubuwa wanda zan yi kwalli da su a cikin maganganu na wanda za su taimaka mini insha Allah ta'ala abu na farko ina tunatar da yan kwana musulmi ni'ima ta musulunci wa kafa biha ni'ima ta isa ta zama ni'ima kuma alhamdulillahi mutanen jihar Yobe ba ku da abin da za ku ce wa Allah sai dai ku ce alhamdulillahi akan abin da Allah ya muku na ni'imar musulunci, kwa iya rufe ido ku ce duk jihan nan, mafi rinjaye duka musulmi ne. Idan kun faɗa haka ba wanda zai yi challenge ɗinku ba kuma wanda zai muku faɗa ba wanda zai ce kun yi ƙarya. Wanda yake ba musulmin ba bai kai a sa shi a lissafi ba. Da haka ku gode wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku, kamar yadda Ƙur'ani yake bayani wa sahabbai kafin musulunci ya zo musu cewa واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون كتنا دنيم من الله دشي كمكو دا كنا أبو كننغابا ba musulunci a tattare da ku duk lokacin da mutane suke rayuwa ba addini za su yi fada shi yasa qur'ani ya mana bayani iz kuntum a'da'a idan kaga ana gaba idan kaga ana kiyayya in kaga ana fada da juna to an watsar da musulunci ne a baya yayin da kaga mutane sun watse sun baje sun kece suna ta fada suna ta kiyayya suna ta gaba sun ki su zauna lafiya da junansu to an watsar da karantarwar musulunci ne إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم سي الله يا حدا tsakanin zukatanku a'a ashe qur'ani yana so zukata su haɗu ashe Allah yana so a haɗu kuma abun mamaki sai Qur'ani yace fa'allafa baina qulubikum sai ya haɗa tsakanin zukatanku ashe haɗuwar ta zuciya ake bukata ba haɗuwa ta 'yan siyasa ta baka ba a haɗu gobe kuma a watsi a'a ba haɗuwa ta taron bal ba a haɗu jibi an raba kulof a'a ba haɗuwa ta baka ba a'a zuciyata da zuciyarka ta haɗu mu yadda cewa dukkan mu musulmi ne kuma muna karkashin tutar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Wanda ya fita a cikinmu shi ne wanda bai yadda da karanta walla ilaha illallahu ba. Wanda ya kawo wani abu sabani a cikinmu shi ne ya raba kansa ba mu muka raba kai ba, mu muna kan asali shi ne al'islam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan Allah ya ce haɗuwarku shi ne zai sa ku wayi gari da ni'imomin Ubangiji ku zama ikhwanan ku zama ‘yan uwa. A'a, ashe haduwarmu ashe zaman lafiyarmu ashe kaunar junanmu auratayya tsakaninmu kasuwanci tsakaninmu haduwa a masallatanmu haduwa a cikin tarurrukanmu tattaunawa da junanmu hakuri da mu'amalolinmu zama mu tuna me zai amfane mu shine zai sa mu zama yan uwa fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan Allah ya nuna mana hadarin rabuwa da watsewa da rashin addini وكنتم على شفا حفرة من النار دا كنا قب دا قبر واتو قبر وتر جهنم كنا كرس كفادا ashe duk mutanen da suka watse duk mutanen da suka rabe suka baje suka watsar da karantarwar Qur'ani to suna gaba suna gaba ta wuta fa an minha Allah ya tsamo ku wai ka ji kaman ma an fada din usulubin Qur'ani me ya jefa ku fada da juna gaba da juna kin yadda da juna kuna raba kanku kamar yadda yan siyasa suke raba kansu ita siyasa daman bature yayi ta ne abinda suke cewa divide and rule raba kan mutane don ka samu daman shugabantarsu in suka zama yan jam'iyya guda ɗaya suka haɗa kai guda ɗaya, to fa ba za su bari a yi abin da za a yi ba. Amma in aka watsa ku, aka raba kanku, wancan ɗan jam'iyya kaza, wancan ɗan jam'iyya kaza, to sai ku yi ta faɗa, sai ku shagaltu da faɗa da junanku, ba za ku mai da hankali akan me wane ya hau ya mana aiki ko bai mana aiki ba. Za ku ƙare ne a shekarun siyasa ku kuna shekarar adawa. Shi ne manufar sa daban-daban daban-daban daban. amma Allah ya hada ku ku musulmi a wata ƙayar Allah ya bayani yace shine ya hada tsakanin zukatan mutane law an fakta ma fil ardi jami'an Allah ya ce manzo Allah da zaka ciyar da abin da ke cikin ƙasa duka wallahi ba za ka iya hada tsakanin zukatan al'ummarka ba Allah ce kamar haka yake bayyana muku ayoyinsa don ku samu shiriya ku ɗauki wannan aya ta zama shimfiɗa ta abin da zan faɗa nan gaba. Da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ku tuna ni'imar Allah akan ku kuma du. Ku riko da littafi igiyar Allah gaba ɗaya, Alƙur'ani shine igiyar Allah, As-Sunna shine igiyar Allah, At-Tauhid shine igiyar Allah, jami'an duk dukan ku gaba ɗaya. wala tafarraqu Allah ce kar ku raba kar ku watse kar ku baje wancan yayi gabar wancan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa wancan yana sama wannan yana ƙasa wani kuma jemage ne yawo yake yi ko ina yana nan al'umma ba ta samun nasara ya ƴan uwana musulmi mutanen damaturu ya masu saurare na mutanen Yobe gaba ɗaya, ya mutanen Najeriya gaba ɗaya, mutanen Afirka gaba ɗaya, ya musulmin duniya gaba ɗaya, wallahi ba za mu taɓa samun nasara ba in ba mu haɗa kanmu muka zauna lafiya da junanmu ba. Kuma duk buƙatar da kuke nema ko gwamnati ta biya muku, kuna so yanzu yanzu a biya muku ku haɗa kanku. In suka ga bakin ku ɗaya dole magana ku suke dawowa. Wallahi, inda za ku haɗa bakin ku ce kaza za a yi duk wanda ya tashi kaza za a yi in ya je can kaza za a yi in ya kira wannan ya bashi ce kaza za a yi wancan ma ce kaza fa za a yi sai ka ji an ce an amsa za a yi muku amma wallahi idan kuka bari aka keta ku ko a addini ko a mu'amalolinku aka haɗa ku fada da juna ko kabila ko a fahimtar wani abu aka sa ku kai fada abinda nake fada akai nake nasiha akai fada da kiyayya damar rabuwa dole a rabu dole a iya rabuwa akan abubuwa da yawa na rayuwa amma kar mu yi fada kar mu yi gaba kar mu yi kiyayya mu yi kokari mu haɗu ya ƴan uwana musulmi akwai misalai da yawa da nake so na buga mana wanda yau da gobe muna aikata su tsintsiya kwaya ɗaya shi sunanta tsintsiya ko amma in ka haɗe ta gaba ɗaya ta kai guda dubu wataƙila ko guda ɗari kaza idan ana neman ta biya bukata sai an haɗe ta an ɗaure ta a wuri guda nan da nan mutum ɗaya minti goma sai share masallacin nan amma da za ka watsa wannan tsuntsiyar ka nemi mutum ɗari ma ka ce kowa ya bi layi layi ku share masallacin nan kowa ka bashi tsuntsiya ƙwaya ɗaya ai za su daɗe ba su share masallacin nan ba ka san me yasa saboda ka raba su to ku ɗauki wannan a matsayin misali duk lokacin da suka watsa tsakanin ku to ba za ku taɓa samun biyan bukata a cikin abubuwan da kuke so a yi muku ba kuma cikin makircinsu bayan sun watsa ku a siyasa don kada ku samu biyan bukata to sai ka zo suka zo cikin addini ma suka watsa mu wani lokacin faɗan da masu addini da aƙida suke a tsakaninsu ko 'yan siyasa ba sa yi ƙiyayya ta bala'i su gama zagin juna su gama ƙiyayya da juna su gama yi wa junansu raddi a tafi taron siyasa kuma duka kaga sun hadu a karkashin wannan rabul ai ba laina wallah aibu ne a gare mu wallahi ba mu samun ci gaba ba mu samun nasara sai mun hadu amma in muka watse to ra'ayyukanmu sun watse kuma maslahar mu amfanin mu ita mata ne ta watsa yan uwana daga cikin ni'imar musulunci shine mu haɗu din mu sallah ku duba wani abu da Allah ya mana guda ɗaya sai ya ce shi shi kaɗai yake qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ko kufuwan ahad shi kaɗai ne shi dai ake so ku bautawa inda Allah ya ga dama in ya ga dama shi ne mahalicci zai iya cewa ku yi wa wancan ku yi wancan ku yi wancan amma dan ana so ku haɗu sai aka ba ku abun bauta guda ɗaya ko a kalmar shahada da ka zo sai ka ce la ilaha la mela babu ilaha abun bauta illallah sai Allah shi kadai me yasa Allah ya haɗe mu mu bauta masa shi shi kaɗai saboda duk mu haɗu mu yi wani abu guda ɗaya shi ne sunansa bauta to me yasa muke raba kanmu me yasa ba mu yadda ba a addinin ma sai mun watsi sai ka mana wani annabi guda ɗaya bayan akwai annabawa masu yawa sai ce muhammadun rasulullah muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama billahi azimu Allah ya kawo annabawa da yawa amma duk wani annabin da ka je gaban Allah a kiyama ka kira sunansa a matsayin shine annabin ka ba annabi Muhammadu ba wuta zaka shiga dan sauran ba su daraja a'a saboda mu an dunkule mu mu wannan al'umma dukkan mu gaba ɗaya an dunkule mu akan annabi guda ɗaya shine annabi Muhammadu yanzu da za ka zo ka ce la ilaha illallah Musa Rasulullah shi ne kalmar shahada ka ta garbu? A'a, ba ƙarya kai ba Musa Rasulullah daidai ne, amma haka ake so ka faɗa? ka ce ashhadu an la ilaha illallah wai zaka shiga musulunci wa ashhadu anna ibrahim rasulullah ka shiga a'a wa ashhadu anna muhammadan rasulullah me yasa in kirista ba shiga cikin musulunci ba su cewa suka yi sun yadda Allah Allah ne amma ba su yadda da annabi Muhammadu ba sai suka ce wa anna Isa rasulullah daga in ka zo gurin dan kirista wa zai kira maka Isa me yasa ba yahude bai shigo ba ya yadda akwai Allah ai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah Allah ce da zaka tambaye su waye halicci sammai da kasai za su ce Allah ha ashe sun yadda akwai Allah shine khaliqu kulli shay to amma ina ne gizo yake sakan waye na biyun sai su ce Musa dukkan sai aka ce da su kafirai lesh saboda sun kafircewa annabawa sun kafircewa annabi guda daya ba su yarda da shi ba to kenan dirin kalmar da za ta shigar da kai cikin musulunci ma akwai bayanin haɗa kai dukkanmu gaba ɗaya mu haɗu tun da wannan al'umma tamu al'umma na Muhammadu ne to mai da shi kadai shine annabin mu wa tilka hujjatuna atainaha ibrahimu ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wannan duk annabawa ne na Allah wa wahabna lahu shi ibrahim kenan ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu shi din ma wa min zurriyyati dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun Allah ce wa kadhalika najzil muslimin yana da garuwarsu wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas sai ce ne kullum min as-salihin yace wa isma'ila wa yasa'a wa yunusa wa luda yace wa kullan faddalna ala al-alamin wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa shabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim kaga ai alqur'ani ya ambace su gaba ɗaya duk ba na bawa bane to amma abin da ake so mu gaba ɗaya musulmi mu haɗu akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sauran mu yi imani da su annabawa ne manzanni ne na Allah amma wane ne aka ce za a tambaye mu akan shari'ar sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wani zai kira wani ba shi ba to bai shiga musulunci ba ga hadisin shi sahih bukhari wata rana sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana dube duben sai sai tsinto wata takarda ta attaura takarda ta me ta attaura ya ga abin da ke rubuce a cikin ta abu ne mai kyau ya duba ya duba ya duba yana murna ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi ce ga wata takarda wace takarda ce wannan takarda ce ta littafin attaura attaura na waye ne wani annabi annabi Musa wallahi kakka ga yadda ran annabi ya bashi yace alam atikum biha bayda naqiya ban zo muku da wannan takarda fara kalba ya umar abin da annabi yake nufi shari'a ta ba ta zo ta shafe shari'ar kowa ba baka karanta wa muhaiminan alaihi ba ai shari'ar annabi ita ce ta yi haimana ita ce ba bakeri ita ta danne shari'ar kowa a yanzu ba a sauraron shari'ar kowa ba a bautawa Allah da shari'ar kowa a cikin wannan al'umma in ba shari'ar nan Muhammadu ba manzo Allah ce wallahi law kana Musa hayyan wallahi da Musa yana raye wallahi da Musa yana raye ma wasi'ahu illa tibai bai isa ba sai ya bi ni injiwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kina annabi yana nuna cewa me kabishi kakkara ba kai kakka da wata shari'a ba ta nan Muhammadu ba to yau abun ciwo abun bakin ciki musulmin da suka ce sun yi imani da annabi Muhammadin a cikin su din suke watsewa suke fada da juna suke gaba da juna ake takale man hanci a ƙasar nan ake tozarta mu a ƙasar nan a karena mu a ƙasar nan muna da yawa amma yawan mu bai da amfani sun yi amfani da wannan dama sun baza mu sun watsa mu sun hada mu fada sun sa mu gaba da kiyayya da juna suka sa mana faɗan ƙabilanci suka ci nasara suka sa mu faɗan gari da gari suka ci nasara suka sa mu faɗan siyasa mutane nawa aka kai su lahira ta dalilin gaban siyasa suka sa mu faɗan addini suka kirkiri wasu a cikinmu suka ba su makami suka ce ku ne na Allah duk waɗanda ba ku ba duk kafirai ne ku kashe su haka aka yi ta yi har yanzu ba mu daina kashe kanmu da kanmu ba yanzu yau matsalar mu a Najeriya a arewa shine junanmu muke kashewa ka gane ba mu da kes da wani dan kudu wanda ba musulmi ba da yazo ya samu a gaba fa suna can suna yin nasu ko ya bayyana ko bai bayyana ba amma babban damuwar da ta dame mu yau mu ne muke cin kanmu da kanmu kaza ce ta haifi 'ya'yanta 'ya'yan kaji guda ashirin guda kaza suke ta faɗa da junansu suna ta raguwa su ashirin yanzu har sun zama su sha bakwai suna ta raguwa sun zama su sha shida suna ta raguwa suna ta faɗa amma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya zakara ɗaya musu barbara kuma uwa ce guda ɗaya ta yi kwansu amma suna ta faɗa da juna suna ta ƙiyayya an hana mu kwanciyar hankali saboda kanmu bai haɗu ba ya watse yanzu za a yi magana Allah annabi a daidaita wani za a kewaye a bashi dan wani abu na duniya ya je wani abun da ba shi ba an kashe mana ɓangarorinmu muna da kasuwanci wallahi akwai arziki a wannan ɓangarorin namu amma ku duba yadda aka kashe hanyoyinmu wallahi duk saboda rashin haɗin kai ne wasu ne ake ɗauka a cikinmu ake amfani da su don su samu biyan bukatarsu na duniya suka yadda a watsa duk garurukan ka tafiya a hanya ka share minti goma ashirin baka ga motar arziki ba da ka duba yadda gosulo ake yi Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, Kano. Yanzu fa babu. Kwalta ɗin har ta fara tsatsagewa. Ta yi fari fat. In ana bin titi za ga yayi baki saboda tsabar ana yawan bi. Yanzu ku ta ɗauki. Kowa an sa masa tsoro. A gidanka tsoro, a masallacinka tsoro, a kasuwarka tsoro, a ofishinka tsoro, ko ina tsoro, tsoro, tsoro, alkhawf. kuma Allah ce fala ta kafuhum wa kafuni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni kadai me ya jawo mana wannan mun ki mu yadda mu zauna da junan mu lafiya mu hada kanmu mu fidda wani ra'ayi guda ɗaya da zai taimake mu a duniyar mu ma mu ci duniyar ma yadda zamu iya cin duniyar an kashe kasuwanci a cikin mu kasuwa ta mutu malam duk Afirka da wallahi ba inda ba a tahowa a zo wannan jihohi na ku Borno Yobe a zo ana cin kasuwa tirela tirela kai kuma mutanen Yobe a Najeriya ba ana lissafa ku ku ne kuka fi kowa yawan materialoli saboda tsabar kasuwanci da business duk inda kaga tirela a Lagos a Ibadan ina za ka sa Yobe Yobe Yobe yau ina wannan arzikin ina waɗannan motocin ashe garin da a raye yake akwai noma akwai ruwa ruwa har ambaliya yake ga land ga ƙasa duba mai duguri duba arziki a borno duba ilimi a borno najeriya karab kacab wallahi bata isa ta daga hannu ta takalewa jihar borno hanci akan harkar ilimi ba kowa ya sani ko shehu usman bin fodiyo ya san jihar borno duk da ni ba fulatani ne ba goyon bayan ku nake ba min mafullo fa ka san akwai rikicin kanin borno da da daula usman wannan usman bin fodiyo da wayar sauransu amma yau ka da ka duba yadda aka mai da mu saboda me an mana dauki daidai karatun nawa yana da fadi abin da nake so na faɗa yana da yawa ina fatan ina magana da da hankula masu fahimta masu ganewa me yasa nake wannan magana saboda matasa ne a gabana na rande muku da Allah ku zo mu tafi matasa mu shirya mu yi zuciya sai mun gyara jihohin mu gaba daya idan siyasa ce mu ne nan gaba in Allah ya so yadda mu ne bi idinillahi wallahi mu za a yi wa jiniya nan gaba wallahi mu za mu zo mu ce ayi ko kar ayi nan gaba kun shirya ya matasa kun kimtsa ko ba ku kimtsa ba ku zo mu gyara jihohin mu mu kori dukkan wani shakiyanci da tsiya da ake mu hada kanmu mu zauna lafiya 'yan bokonmu ku fahimci addini ku gane mai ake so masu addini mu ku kimsa yaya muna da ƙasar noma yaya muna da dabbobin kiwo yaya muna da ruwa na shuka yaya muna da kasuwanni yaya muna da hanyoyi yaya muna da bodoji muna da muna da muna da muna da bila adadin wallahi Amin. Amma yau mun waye gari, ba mu da shi, mun zama talakawa. Na rantse da Allah, bari gaya muku wani abu guda. Daga nan abin da ya kama jigawa, Kaduna, Benue, Taraba, Kano, Katsina, gaya muku. idan lokacin sallar ya yi fa dole dole sai an zo nan jihar yobe an nemi dabbobin da za a yanka a layya haka ne ko babu shanu naku na nan jihar yobe ƙoshinsu na daban ne ko kano ka je abbatuwa ka je za ka tana taya saniya sai a ce maka wannan fa daga yobe ne kiwon yobe ne za ka ganta bubul bubul me yasa akwai daji akwai noma akwai abinci kasuwanni na shanu ni ba dan kasuwan shanu bane amma kun sani a wannan jiha akwai kasuwannin shanu da ake cinikin da baya gaza naira biliyan kaza a wata biliyan in nace biliyan miliyan sau dubu miliyan sau dubu na rantse muku da Allah me lissafi bai isa irga ma iya adadin tirelolin da suke raba jihar nan suke fita da dabba kawai da suke ɗauka ba yau suna ina sun watsi ka san me ya mana wannan wasu ne masu kwaɗayi a cikinmu aka yi amfani da su ba su yarda da a haɗa kai a gina jiha a gina ƙasa a gina al'umma ba haka ba su wani abun duniya suka taimaki waɗanda za su taimaka aka jefa mutane cikin talauci da bukata idan na ce a haɗa kai fa ba ina nufin kawai haɗin kai mu zo mu haɗu a masallaci ba ne ina nufin a cikin abubuwan da zai taimake mu a rayuwar mu gaba ɗaya an hana mu kwanciyar hankali da nutsuwa malam arzikin da ke shadi arzikin da ke kamaru arzikin da yake da yake a, mali waɗannan ƙasashe gaba ɗaya maƙotanmu kun san cewa ga baki ɗayansu waɗannan jihohi naku zuciya ce gare su sai sun zo nan sun ɗebi kaya su tsallaka su shiga amma ka duba yadda aka shiga tsakanin mu malam an sa mana tsoro ba kai saka wuce ba wanda zai wuce lafiya sai dai wanda zai zama aljani ba a ganin sa pop ya rikide ya wuce ina so ku gane ya ku mutanen yobe na rantse muku da Allah ɗaya idan ba ku haɗa kanku ba duniyar ma ba za ku same ta ba ballantana maganar lahira a ajiye mana kayanmu na ustazai a je shi a gefe a haɗa kan don a ci duniyar ma wallahi ba za ku iya cinta ban ba ku zauna lafiya kuka haɗa kanku ba to me zai taimake mu haɗa kawukanmu a wannan gabar na farko mu gane mu suwaye amsar ita ce mu mutane ne ko Na biyu mu gane a ina muke rayuwa, amsar ita ce a Najeriya muke rayuwa. Abinda nake nufi, nan ce ƙasarmu, uwa uba da kakanni da jikoki da tattaba kunne, min haka laƙanakun, wa fi hannu idukum, wa min hannu kurijikum taratan ukhra. Ƙasarmu ce, jiharmu ce, al'ummanmu ne, don haka dole fa mu sani a nan rayuwar mu take da haka duk abin da za mu yi mu kare martabar wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu saboda a nan ne muke rayuwa dole mu kare mai hankali kan ba yana gyara gidan shi ba ba yana gyara ɗakuna ba ba yana ƙara sayan guri ya ƙara yalwa dai ya samu saukin baki ba ba yana ba yana ba to me yasa muke barin jihohinmu ake mana warwaso ana mana tsintar 'ya'yan kaji sannan mu gane mai addinin mu shine al-Islam addinin da yafi kowane addini fawa a duniya addinin da yake kira akan zaman lafiya addinin da yake kira yanzu ba kowa yake da wannan ba malam an yi lokacin da a duk cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malam ba wanda ya kai sayyidina Abubakar tsabar kuɗi kuɗi yana da kuɗi waye number one ɗin annabi Abubakar ne dan kasuwa ne abubakar ka je ka tambaya tarihi ne yake sayarwa tsumma wannan yadi kayan sakawa yadudduka international businessman ne oda yake a kawo kaya ya kasa kaya abubakar mutumin da manzan Allah ya ce lau wuzina imanu abi bakrin da za a auna imanin sai da abubakar fi kibbatin a ɗauko imanin halittar duniya duk duka gaba ɗaya fi kibbatin a mataki mata wannan faranti guda ɗaya tafi ɗaya haka da haka ya ce wallahi la rajaha imanu abubakar wallahi imanin abubakar ya fi na kowa yawa amma kuma shi ya fi kowa kuɗi a zamanin annabi sayyidina usman sayyidina umar ɗan kasuwa ne hadisi cikin bukhari yace ana wa jarul li min al-ansar kunna natanawabu nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallam da ni da wani makoci na cikin mutanen madina muna canjin zama a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yau yazo ya zauna ya ji hadisi in tafi kasuwa umar ya je ya bude kasuwa ya kasa kaya waɗannan kasuwannin da muka bari yau aka kashe mana su an ce muku musulmi za ku rayu ne ba business ba kasuwa ba zai yi bayi dole a ce kaya a je a kasa a ci riba yace yau in zo shi ya tafi kasuwa jibi na zo shi ya tafi kasuwa kaza na zo wani hadisi aka tambaye shi yace wallahi na kasa tuna wannan hadisi yace kai hada hadar kasuwanci ta dauki hankali na wataƙila annabi ya bada wannan hadisin bana nan wani hadisi ne hadisin da ya magana akan duk wanda ya zo gidan mutum ya kwankwasa masa sau uku kafin ya shiga ya nemi izini hadisin istizan wanda Abu Musa al-Ash'ari ya zo gidansa ya kwankwasa mai sau uku bai fito ba ya juya ya tafi Umar ya zo ya ce yaya na ji muryarka kuma naga ka tafi ya ce ai annabi ne ya faɗa in ka nemi izini sau uku gidan mutum bai fito ba ka juya ka tafi ba irin ka ba da za ka zo kana buga kofar wani har da ɗaukan dutse sai ka ce ba shi kake bin sa wai za a buga ma kofa ɗauki dutse wani makoci ne ɗauki dutse gau gau gau gau wani ma da ya rena wani hankali sai ce ɗauki dutse ka jefa kan kwanan in bacci yake ya je ma zai je kaji dan Allah rashin tarbiya wani ya ji gaza gau an jefo mai duwatsu ya ce yara ne suke faɗa komi yana laifin sai ce alhaji ai sallama muke baka ji bane shi yasa kai ba tarbiya sau uku aka ce ka nemi izini in ba fito ba ka juya haka buga waya addini yana tare da tarbiyya buga waya daidai yake da sallama assalamu alaikum daya assalamu alaikum warahmatullah biyu assalamu alaikum warahmatullah na uku bai fito ba juya ka tafi mutum ya buga mai dir dir dir baka dauka ba dir dir dir baka ɗauka ba, ƙirgingim, ƙirgingim, ƙirgingim, baka ɗauka ba, wallahi sai ya buga maka miskwal sau arba'in da bakwai na takwas ɗin bai ƙarasa ba ya datse ta. Ba tarbiyya, watakila yana bacci, watakila yana tare da iyalinsa, watakila yana lazimi, watakila yana wuridi, watakila yana banɗaki, watakila ya sa ta caji, watakila akwai yaro jariri yana kwance a kusa da wayar, watakila, watakila, watakila, watakila, watakila. yaya za ka zo kai ta buga mutum waya ka ce bari zan ta bugawa wallahi sai ya ɗauka malam sai ka tashi a wayar ka ga miskol ɗari uku da sittin adadin kwanan shekaru abokinka ne yake kiran ka me ya faru wallahi daman so nake in kira ka ina so za mu haɗu ne a gurin wani mai shayi wallahi yunwa nake ji matsiya ce abin da nake so in kai ku gare shi jama'a sai na usman mai kuɗi ne kasuwanci yake na tara kuɗi amma yana yi wa Allah aiki Ali bin Abi Talib ya nemi kuɗi shi kuma dako ya je yayi dan ya samu kuɗi dako yace sai mun nemi kuɗi dan dan mu fitar da zakka sai mun nemi kuɗi dan mu kare mutuncin mu malam duk wani samfurin mai kuɗi da ka sani da wani ofishi na gwamnati da ka sani da ake sarrafa shi wallahi a zamanin annabi ba wanda babu manzo Allah shine minister of foreign affairs minister of education shine shi kadai shine shugaban duniya gabaki daya shine ministries gaba daya suke karkashin sa komai wallahi ba wata ministry da babu a, a ofishin annabi babu ita to yaya musulmi za mu koma baya mu bari a jefa mana fada a tsakaninmu me me ba mu da shi Allah ya ba mu duk abin da ya ba mu da haka gabar magana ta farko shine mu haɗa kanmu mu tsaya mu nemi duniya mu gina kanmu mu nemi 'yan siyasa masu manufa 'yan uwana 'yan siyasa masu manufa don Allah 'yan uwana samari matasa. Yanayin da ake ciki ya fassara mana muna buƙatar mu haɗa kai. Malamai sun yi ta muku hannu mai sanda, matasa, matasa, matasa ku shirya zaben gaba, ku haɗa kanku gani na rantse da Allah za ku yi nasara. To mana aikin banza ma ake haɗa kai a nasara ballata ake alheri? ko tsiya kuka ce za ku in kuka haɗa kai wallahi sai an nemi shawarar ku ba ga mutanen banza sun haɗa kansu ba sun hana mutane bacci ba haka ba ne kai wallahi zan ɓata maka rai wallahi ko kara ba za ka ji wai me yace wai kai ba zan ma faɗa ba dan kar ma ji abin da ya faɗa zan rama zan rama ba shi ne 1-0 insha Allah wallahi mutanen yau da kun san darajar fulani amma ba komai kuna bi na bashi akan lacca dangane da darajar fulani mai warai mai walwa fulfulde mi hokko en fulfulde en ñaama fulfulde en jara fulfulde en dilla e fulfulde en faala e ɗakka e fulfulde wallahi amin mutumina mu dawo ka abin da muke tattaunawa idan muka haɗa kanmu makomar mu ta siyasa za mu samu nasara a cire son zuciya a cire fushi da juna a cire gaba da juna to sai mu ba da mafita guda ɗaya. Bari mu ga muku misali da Amerika. Donald Trump, shugaban ƙasar Amerika ne, ya taɓa yin mulki, wani dalili ya kada shi ya faɗi, aka yi zaɓe ya faɗi, haɗa kai aka yi a kansa aka kada shi, kuma ka rike ka rubuta, duk 'yan siyasa suna buƙatar haɗin kai. da haɗa kai suke bi su kada duk wanda za su tayar ku me yasa ba za ku haɗa kai ku fidda manufa guda ɗaya ba Donald Trump ya faɗi ya gane kuskurensa kafin ya dawo iya adadin shekarun da Biden ya yi ashe yana ta yawo yana neman haɗin kai wani lokacin ya bada kuɗinsa wani lokacin ya kai ziyara wani lokacin wani lokacin Trump haka yi ta ƙoƙari ya zai samu haɗin kai 'yan ƙasar Amerika. kuma ya samu jiha-jiha yake bi yana neman haɗin kai wanda wannan haɗin kai yau kai sai na karanta maka aya da hadisi na baka kafin ka yadda da ni akan shi to ga 'yan duniya ma masu neman duniyan ba su samu duniyan ba sai da suka nemi haɗin kai haka a zo aka zo aka buga zaɓe shi ne zai ci ba shi ba ne zai ci wane ne zai ci ya za a yi wannan haɗin kan da ya nema na ‘yan ƙasar Amerika shi ne ba shi nasara yau Donald Trump shi ne shugaban ƙasar Amerika. Ka duba abin da kafin ma a rantsar da shi irin maganganun da ya ta faɗa na kishin ƙasarsa da kishin al'ummarsa dubai da suke binsa yau al'umma suna buƙatar waye jagoran da zai jagorance su ba su ba shi haɗin kai su taimake shi. To halin da muke ciki yanayin da muke rayuwa talauci rashin magani a asibiti rashin wutar lantarki tsayayya rashin ruwan sha mai kyau rashin ilimi a makarantunmu rashin tsaro rashin zaman lafiya rashin arziki da kuɗin kashewa tsadar rayuwa abinda muka fi ƙarfinsa yau mun wayi gari ya fi ƙarfinmu na rantse da Allah saboda rashin haɗin kanmu ne ba mu yadda da kanmu ba ballantana mu zo mu haɗa kai mu taimaki wasu a cikinmu masu gaskiya mu agaza musu mun zama 'ya'yan kaji a watsa mana cak cak cak cak cak cak mun cinye ko shekara ɗaya ba a yi ba mu zo muna kuka muna cikin wahala kuɗin ɗan Najeriya yau ya zama ƙasa shinkafar da za ka ci yau ta gagare ka gero ya zama bala'i gero fada wallahi watsar da shi ake dawa da kake ganin ta dawaki ake bawa yanzu ka kuskura ka ba wani doki da dawa ka sha mamaki kafin ka dawo yan unguwa sun cinye dawar gaba daya na ranne da Allah na san mai kiwon dawakin da wannan gonaki yake zuwa ya je siya dawa tana tsaye ya siya dawaki ake ba kai ni kaina a Najeriya na taba kiwon wasu dabbobi da na ranne da Allah dawa ne ta basu saboda ina neman kuɗi a lokacin amma yanzu ka bani dawa ka gani wallahi tallahi ina jin sai dai zuba maka ita a fito dina tuntuni na ƙoƙo na ji jiki shinkafa yanzu na zo wuce na ganta a ƙasa sai na ce Allah sarki Allah sarki jiki magayi muna da kuwa an murkushe mu mun da kudan bala'i dan Allah matasa ku haɗa kanku don mu samu mafita mu kori zalunci mu kori tsiya siyasar ku zo ku yi ta da gaske me ba za ku iya ba akwai abin da ba za ku iya ba me jarin ɗan siyasa ba jama'a ba mu nemi jama'a muna da dama mu yi jam'iyyar mu ko ba za mu iya yi ba za mu iya amma mun mutu mu ne muke da yawa a Najeriya. Kana wani magana mai shekara saba'in, mai shekara tamanin, kullum sai a ɗauko mana wanda ya isa shi zai jagorance mu? Kullum muna so a nemo mana yaro matashi ɗan shekara talatin da wani abu, a ba shi ƙasar wallahi a gani. Mara tsoro da kanke tsayayye mai ilimi wayayye. Amma ba mu gane ba, kuma kun san matsalar mu yanzu har yanzu arewa. wallahi tallahi da wasa muke ku dauki wanga karatu ku kai shi duk inda za ku kai shi mu arewa da muke cikin wahala ina magana da arewa dan ni ina cikin arewa kuma ina magana akan illar watsewar mu da rashin haɗin kanmu yanzu wannan ina magana ne akan a siyasance a zaman duniya ban zo magana akan watsewar mu a cikin addini ba ban zo wannan ba yanzu idan aka tambaye ka ka rufe ido wa ka tanada wanda zai shugabance ka shekara ta 2027 har yanzu bacci kuke ko? waye ku fada wa kuka tanada wa sarakunan ku suka yi mitin suka ce mun sha wahala bari mu zo mu tanadi wani wa 'yan bokon ku masu turancin ku suka yi wa lakcarorin ku da jami'o'in ku da profesoshin ku suka haɗu suka ce mun ji jiki masara ta yi tsada mun ji jiki babu tsaro mun ji jiki babu babu wa muka shirya suwa aka zo aka yi mitin a Kaduna ko a Kano ko a Maiduguri ko a kaza aka ce ana neman a samar wa ƙasa mafita suwaye ba fa asiri nake tona mana ba wataƙila akwai wasu a ɓoye tunda ba su yi ba matasa ku taso ku yi wallahi na ran da in kuka yarda da shawara ta za ku sha mamaki kuma ina gaya muku za mu sakata mu wala mu sake a ƙasar nan mulki mai daɗi wallahi saboda shi matashi ko yana da ƙarancin shekaru kuma yana da ƙarancin tsoro sannan yana da wayewa kuma ba wani da zai zare masa ido ai akwai ƙananan shugabannin ƙasashe a Afirka da ƙasashen Turai ku je ku bincika irin tasirin da suke a ƙasashen su yara ne suke shugabancin a nan afirka akwai shugaban kasar kaza ko babu ha eh ko sai na bari sunansa ku ina na ku dan Najeriya da kuka tare da me irin wannan shekarun da zai zo ya muku wannan aikin ba mu da haɗin kai mu kuma matsalar mu matasa da kuke gani in kasar nan ta yi daɗi mu za mu fi kowa cin moriya don mu ne muke da sauran shekaru kai kar ba ku ga furfura ba wai tsoho ba ne ni ba wallahi yau ne ta mai da ni na zama haka wannan furfura ku manta da ita dan uwa ne ni dan uwan ku matashi danye muna jiran wata ɗari mai tahowa nan gaba za mu buge ta insha Allah yasa ana so ne magana da zukatan matasa ku shirya ku yi zuciya ku yi karatu ku yi ilimi ku yi sana'a ku waye ku karanta siyasar duniya ku fito a buga da ku mu ga wanda zai zai zo a layin matasa a kada shi waye shi waye zai kada ku to amma matsalar ku shine ko ba ku fito ba amma ku ake tsorawa akan windon mota a ba ku wiwi ku sha ku yi ihu ku zagi uban kowa in kuka tura musu motocin suka tafi Abuja wani ya ce Abuja suka tafi Abuja suka bar ku da hayaki ba za su sake dawa ba sai shekara uku da rabi sun kusa su fara neman wata kujera sai su dawo a lokacin za su ce sun san ku yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa suna can sun tura 'ya'yansu ingila america sierra leone gabon switzerland wane ne baya zama fasfot ɗinsa a cike yake kullum yana yawo kawai ka tura masa mota ya tafi kai kuma kana zaune a nan sauro yana kashe ka ba magani a asibiti ba titin kirki ba karatun kirki kasuwa ta mutu kamar an yi mutuwa kamar gobara gari guguwa kawai ake ce sai iska ka fito daga gidanka kafin ka dawo kayi baki kirin ga aljihunka ba ko kobo har yanzu baka zama waye ba ba makaranta kana ganin jami'a sai dai wani ya shiga ba za ka shiga ba yau abincin da za a ciya gagare dan adam malam na je wata ƙasa ba zan faɗa ba don kada su yi ta yankan biza suna tafiya ni ma in ta yi zafi ne nake dan lallabawa na tafi gurin ba na so mu haɗu mu yawa a can amma kai in an gama sallah tun da kai shek ne ka ɗaura rawani zan gaya maka wallahi akar maka lau yanda naga a nan afirka ne yanda naga suke rayuwa sai nake tambayan wani na ce ya harkar abinci ya ce me abinci shi su ba sun gama wucewa matsala abinci ai ba yunwa a ƙasar gaba ɗaya wallahi wallahi ba yunwa yace ba wani mutum ɗaya da zai tashi wai bai samu abin da zai ci ba an wuce wannan wurin gwamnati ta sauƙaƙa wa talaka hanyar da duk zai ci abinci ina so don Allah a fahimci karatun nan nawa daga cikin abin da gwamnati kuma gwamnatin nan duk wanda ya tsargu da shi nake wallahi daga cikin abin da gwamnati za ta yi ta ce da gaske take ko mu gane ta gaske take yi ta sauƙaƙa wa talaka alal aƙalla hanyar da zai ci abinci duk lokacin da aka bar mu yunwa tana mana barazana wallahi ba za mu yadda ana son mu ba duk abin da aka faɗa wallahi ba mu yadda ba Allah faɗi ma sau talatin da uku. Yana cikin abin da gwamnati za ta yi wa al'umma kowace gwamnati ce daga tarayya har ta lokal gamman. In dai tana son mabiyanta talakawanta ta sauƙaƙa musu hanyar da za su ci abinci. Malam bace a zo a watsa mana kuɗi ba. Bace a sai mana motocin hawa ba. ban ce ban ce ba abu na farko a ba mu abinci Allah ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin ba a samun aminci daga tsoro in akwai yunwa duk soja da zaka sa duk tsaro da zaka bayar in mutane akwai yunwa a cikin su na rantsa ba za su ji tsoron kowa ba malam in yunwa ta buga ka bindigar ana kada ta ba za ka ji kamar taranawa ce ake kadawa gaba za ka gara yi abinci kake nema yau Allah ya jarrabe mu a Najeriya nema muke mu fara mutuwa a titi wallahi saboda yunwa wallahi me maganar yunwa masara ta gagari mutum shinkafar da zai dafa a gida ta gagara itacen da za ka dafa abinci duk kai mala ana maganar itace an samu ba sai an samu abincin za a nemi itace ba kasashen da suke a nan afirka yunwa babu kai wallahi malam almajiri shek almajiri wallahi ba za ka taba ganin almajiri wai yana bara abinci ba a aibun alayhim abun kunya malam ina suke sa abinci wallahi zubar da shi suke manya manyan hotel wallahi malam sai dai a ɗebe shi ko a gyara a ana roƙon mutane kai akwai ƙasar da je wallahi malam da ramadan ne sadakatul jariya wannan sadakatul mai fitri din da ake bayarwa wallahi malam zaka fito a titi sai kai awa biyu kana daga buhu na shinkafa irin ƙananan buhu nan ba wanda zai tsaya karba kai in na zo tafiya ba ni kadai zan tafi ba wanda zan kira ina so ku gane cewa ashe da gangan ne ake idan ana so za a yalwata mana to in Allah ya jarabe ka da mugu dan muguwa marasa mutunci marasa albarka billahi azimu malam bai san ma me kake yi ba ku yi hakuri muna cikin bala'i ne muna cikin masifa muna cikin damuwa dole mu yi bayani ko da wani baya so abu na farko da samari za su yi ƙoƙarin samar wa kansu ya za su ci abinci. Saboda abincin nan shine ruhi ya yi, bayan imani. Wallahi. Malam ya ji magana abinci ya fashe da dariya. Abinci malam. Abinci, malam ƙarya ne don Allah. Daga Kano na dozon gazance. duk mun yarda to me yasa ba za mu rayu da ƙasar da mun fi su man fetur mun fi su gold a ƙasa mun fi su coal a ƙasa mun fi su uranium mun fi su mun fi su na rantse da Allah mun fi su da komai kuma mun fi su da kaza da kaza da kaza amma sun fi mu jin daɗi da haka ba matsalar su abinci bane malam a wannan ƙasar ku yi hakuri dai ina faɗa ne saboda wani ya ji haushi ya ce bari in gyara Najeriya idan Ramadan ta yi malam kiran ka mai attajiri zai zo da mota in ya ganka a titi ya ganka jigari jigari ce don Allah ka taimaka mini zan rinka kawo maka abincin buɗe baki na mutum ɗari biyar ka faɗi inda zan kawo maka a ko'ina a garin nan ka nemi wanda za ka bawa sai mu ce sha wallahi ban san inda zan kai shi ba a'a ba zan faɗa ba ai na san sharrin ku yanzu sai ku hada ko ba biza sai kun tafi mutumi na wallahi abin da yake faruwa kenan na ga kayi tagumi mutum zai ce don Allah ina so wannan a gaba na wata mata a mota wata mace ce ta yi abincin ta cika mota ta fito tana neman ladan mun fatsara sa'iman ta zauna kamar za ta yi kuka ta rasa wa zai karba na ce wani abokin tafiya kai ni fa ba dan kasan nan bane in za ka tsaya ka tsaya da mun dan karba wallahi yace malam me za ka yi nace ina bukata wallahi malam da muka tsaya muka karba kuma dan yi maka wannan wa'azin na karba wallahi malam kowane plate idan ka bude malam kirjin kaza ne da kafar a tare a haka kaga haka kaga haka din nan a haka kasa wata shinkafa ne wata basmati lafiyayya a ranar na ce Allah kai mu magariba da wuri a gefen ledan ga wani yogurt mai bala'in kauri da yauki ga sanyi ga wani dibino malam nan saudiya an kwalanta shi an sa shi a leda an gyara shi kana barewa malam kamfanin dibinon ya cire ya cire dan dibinon gaba daya da na hamba da guda ɗaya ina neman bawon da haka ya haka wani ya ce malam ba dan dibino a nan na ce bari ka gana an buɗa na ka taunewa shi malam in ka ga mutum wallahi da ka san wato wallahi da ka san wani dan bature ka ga yana wani ja yana ke da na dawo daga airport wanda suka zo tarbo ni ga sunan kamar dan bature na sauka wani immigration wai ya zo zai tare ni yace malam ya kai da nace da an ga ma wulakantacce ne ni nace na je na ci abinci na koshi hankali na ya kwanta amma yanzu na zo ƙasa ta na yi rijista ku jira ni nan da wata ɗaya wata biyu za ku neme ni ku rasa wallahi na goge tsakani da Allah daga cikin barazanar da take damun mu a Najeriya ita ce akwai yunwa kuma duk wanda ya karyata ni wallahi makaryaci ne shi ko kuma attajiri ne bai san halin da ake ciki ba kada Allah ya jarrabe ka da awo wannan karatun ƴan uwana masu awo sun fahimta ai Masara dan bala'i ta gagare ka masara? Masara da fa gyara ta muke mu kai ta kamfanin kaji ba. Kaji wallahi kaji abincin kaji muke da masara da a Najeriya wallahi. Amma yau ta zama yar lele? Babu. To ya za a yi a samar mutane abinci gwamnati? Duk wanda yake so ya ci zaɓe na rande da Allah ya kawo mana abinci. ku kalle ni da kyau na gyara gilas dina abinci ba abinci sosai abinci ta ya zai kawo abinci na ɗaya a sauƙaƙa mana noma mu ba muna nufin a zo a ta watsa mana kuɗi ba a sauƙaƙa mana noma ta yaya a raba daji duk wata state government da local government a raba wa talakawa daji a ta yanka musu a ce ku shiga ku yi noma kasar waye ta waye ba innal arda lillahi bane ba ba ta Allah bane to kasar da kuka rike kuka hana talakawa su je su noma yunwa tana kashe su kasar ta uban waye ne wai ba ta Allah bane to ai kun ji ku ba wa mutane ga wasu nan masu masu kasar sun karba dajin ba zan iya bayanin su waye ba amma dajin wallahi a hannun su yake ba hannun gwamnati yake ba a shegiredoji mana ai ta sharewa ana yankawa ana channel channel da basin basin a ja ruwan da yake mana ambaliya yana kashe mu ina ce muna da dam da dam a banza saboda yayi yawa har ambaliya yake yana kashe mu ko a buɗa shi a sashi a daji a gyara mana a ce kowa ya tafi noma ba ruwan mu da wani gwamna da zai zo yana jiniya ko wani shugaban kasa ko sanata mu sa ido akan gidansa muna gona saboda za mu noma abin da za mu ci za mu noma abin da za mu gina gida babba za mu noma abin da za mu hau motar da muka ga dama za mu noma abin da za mu auri jar mata na ce jar mata saboda ita take gigita su ai duk wanda ya samu kuɗi me yake nema jar mata ya aure ta kuma ta isa gaji ku sauƙaƙa noma ku sauƙaƙa taki yau taki ya zama bala'i hannun talaka ka samu gona iya gona sun mana dabara sun yaudare mu sun sa mun kashe kasashenmu sai mun sa takin bature sai da suka bari da takin baturen nan zubar da shi ake a bakin gona da takin bature iyayen mu ana ba su an ba mutum dole sa sai juye shi a kofar bakin gona takin kashin awaki sun hana mu amfani da shi da taki biyu ake ana rabawa kyauta local government local government rumfar zaɓe rumfar zaɓe ana raba taki da bai da kima yau taki ya zama kamar ƙwayar shinkafa. Taki ya zama abin da ya zama, to idan babu taki yau ya za a yi ka iya noma a ƙasar nan. To taki za ka siya ko abincin da za ka ci da rana da daddare, to sai suka sa taki ya tsada. Kana ji kana gani gonar ka iya gani idan ka noma an baka sa taki ba, rabin rabin rabin rabin rabin abin da kake tsammani wallahi ba za ka samu ba. Ku sauƙaƙa taki. ku sayo injina janareto janareto janareto ku raba wa mutane a ƙauyuka ko da akwai 'yan siyasa ɓarayi marasa gaskiya azzalumai marasa tsoro ku nemi malaman addini da ƙungiyoyin musulunci kowane mutum musulmi da wanda yake ba musulmi ba yana zuwa coci ku je ku haɗa su da malaman su rinka rarrabawa ana raba duk tsiyar cinye cinye da za a yi wallahi talaka sai ya samu ni manomi ne na yadda da noma kuma ina noma kuma na yadda Najeriya da za ta taimaki noma na rantse da Allah da sai mun kori talauci. A ba mu tsaro, duk wani daji mu je mu sara mu shuka dan Najeriya in kowa za a bashi wurin da zai noma wallahi dajin mu bai kare ba to me asarar da gwamnati za ta yi in ta raba mana gonaki mu noma ki rubuta mana ki ce aro ne duk da kika zo bukata za ki karbi kayan ki me ya aiko a cikin dan Allah kama babu kana zuwa da ka fara sassaban wani guri sarkin garin ku zai turo in aka saka a kurkuku billahi azimu sai karamin ɗanka jariri sai ya yi fulfula baka fito ba ina tambaya dajukan da muke da su me za a yi da su ne yunwa za ta kashe mutane ku yanka mutane ku sauƙaƙa musu taki tunda gwamnati ba ta da kuɗin da za ta iya wadata kowa ba ta da kuɗin da za ta iya gina makarantu wa kowa wannan dajin ku ba da dama a sassara a ta yankawa in kun ga dama ku ba da shi arha fili ɗaya dubu goma dubu ashirin su ta karɓa ku rubuta a takarda ku ce mun baka mun baka aro ne gwamnati ba ta sai da fili daga nan zuwa shekara ɗari gwamnati za ta iya karɓa dan Allah ne za su ragu da shi are we ready on poverty elevation ku za ku ce insha Allah amma wannan can ba a shirye su ba ga ƙasa ga daji yanzu daga nan in zaka je Kano dajin da zaka yi ta gani a banza ba a noma shi ruwa ya taru malam ciyawa koriya shar wallahi malam wanda wannan ciyawar kadai it can be utilized kudi ce malam ga duwatsu muna da su arziki ne abu ne amma babu dama wani dan ne ya hawo mota zai zo mai duguri wani abokinsa na kasuwanci ya dauko shi partnership ɗinsa ne akan business ya hawo da shi mota ya ce bari mu hau jirgi bari mu hau mota lokaci ana zaman lafiya tun da ya fito wujil ya taho dan ce ne yana ganin daji ruwa kogi sai ga gada ruwa yayi ambaliya ya tsallaka sai daji sai shanu dan ce ne ba sai fara kuka ba wallahi na yi kokari yaya kukan dan ce ne yake ban iya yi ba amma ne da na kwatanta muku ya fashe da kuka abokin nasa wallahi malam wani abokin su yake gaya mini yace na tambaye shi why are you crying yace ya ga dukiya yace yace ya ga dukiya ya ga arziki but it is totally not utilized you are not utilizing your wealth you are not utilizing your you are you are you are you are land sea water water malam wasu kasashen a duniya saboda karancin kasar da za su yi noma kafet ake yi na zamani a shimfida akan kogi a shuka akan kafet din wallahi malam technology ya kai ga yanzu wani zare ake a shimfida shi akan ruwa a ci sassaka iri a cikinsa a shuka shi a bashi zuwa wani lokaci ya yi amfani malam technology ya kai yau a wasu wuraren buhu na siminti buhun kaza buhun kaza ake daukan in baka da gona ake daukan a zuba kasa a sa mata taki a shuka dankalin turawa ya tsiro yayi ya gama a cikin buhun simintin nan zuwa watanni kaza ka girbe kayanka zazzage buhun kawai zaki kana diba malam an fara noman doya a buhu an fara noman dankali a kaza an fara kaza Allah ya mana arziki amma mun kasa samun wa za su zagorance mu mu kori talaucin nan ya za a koran mana yunwa a taimaka mana wajen kiwo da noma kamar ya kiwo malam barin buga maka misali kai mutumin yobe ne na san kuna da dabbobi kuna kiwo akuya ɗaya kun san Allah albarka da yawa akuya akuya kawai ba fatin kiya ba akuya malam akuya tana iya haihuwa sau biyu a shekara kuma akuya in ta ci abinci ta samu kula tana iya haifa maka 'ya'ya biyar idan ka samu irin akuya mai kyau ka zuba guda ɗari wannan na mai kuɗi ne hamsin ɗan dama-dama ashirin ka sa su a shinge kana kula da su kana samun yaro kana ba shi dubu goma yana kai maka kiwo a wajen gari kana samun tamaru masu kyau feshi mai kyau yana musu barbara za ta haifa maka biyar biyar sau biyu a shekara kowace akuya ɗaya za ta zo da 'ya'ya goma ita kadai goma sau hamsin nawa zai baka goma sau ɗari wannan iyaye mata za ka tara ana iya noman awaki kawai naman akuya malam yana da daraja a duniya kai ne a nan ka ɗauki naman akuya banza ne bai da kima akwai ƙasashen da hatta a amerika wani yake gaya mu yace wallahi malam naman akuya neman sa ake nonon akuya daraja ne da shi sun yi research sun sani cewa nonon ta yana da wani daraja mu ko nan yau waye ma ya san da nonon akuya awakin ma sun kare an daina ganin su sun mutu irin ya lalace in ka je ka ga wata yar akuya an kai ta bakin kasuwa ana taya ta za a sayar da ita tana maka dariya yar irin da ita da awaki tuma tuma zaka an bari sun lalace malam gonar akuya daya idan local government za ta yi noman awaki kaɗai ya isa ta biya ma'aikatan local government ɗinta gaba ɗaya. Kun san me za ta yi da nama? A gyara nama a rinka yankawa ana packaging ɗinsa. Akwai ƙasar da za ka kai musu nama ba sa so? Babu. To gyara shi ake sai a kamfanin nama. A samu wani attajiri ya zo yi kamfani. A yanka awakin nan da suka girma, da tamazin da suka girma. A feɗe, a gyara, a karya ƙashin. A sa shi a leda, a gyara, a rinka sawa a katon. ana refrigerating ɗinsa za a kai Nijar za su siya, za a kai Ghana za su siya, za a kai India za su siya, za a kai wallahi har Saudiya za su siya. Malam ina so na gaya muku nonon dabbobi kawai in Najeriya ta rike nono kawai in ta taimaki talaka yi noma nono kawai da za a rinka tatsa wallahi wallahi wallahi malam ya isa mutane su rayu a state state ɗinsu da jihohinsu. Allah kwanan nan na kai ziyara gonar wani mutum ina sha'awar harkar noma da kiwo. wani yogurt ne na sha a jihar Neja ne na sha yogurt din naga ko a Saudiya yogurt din da muke sha bai kai wannan ba wallahi na duba naga adireshin na cewa wanda ya sauke na ce sai ka kai ni gurin nan fa dan ba wa'azi kawai na zo ba na zo kuma yawon me bude ido ka ganni taras in ganka kar ka dauka ba gidaje ne ni da hankali na in ji kala rawi yace ba ma hukaci bane ni malaka san me yace kiwon shanu ne na fara namu shanu a hankali ina tatsan nono ina sayarwa fulani ana zuwa a cikin gari ana saya ina gyarawa sai naga wani irin shanu a Brazil wani irin shanu a India wani irin shanu a kaza na samu na sai da guda daya na da sayowa kaza na sayar da nawa na sayar ya nuna mun wata saniya na rantse da Allah sai an hada mutum 30 a cikin mu bata kai guda daya a cikin a cikin su nan ba na ce ban taɓa ganin bujumi guda na ce zonar bujumi ya ce guda ɗaya ne bai ma gama girma ba na nuna shi na ce yanzu wannan zai kai na ya ce wannan malam sai ya kai naira miliyan goma sha takwas bujumi ɗaya ya ce ba zan ma sayar maka shi sha takwas ba na nuna wani ɗa ya ce wannan malam in za ka siyo shi a brazil ko za ka siyo shi a kaza naira miliyan bakwai ba za ta iya kudin ɗauko shi kawai ba za ta iya ɗauko maka shi ta kawo maka shi Najeriya ba sai ya nuna mun wata sai ce wannan na gwamna kaza ne wannan saniyar na gwamna kaza ne ka san wani irin shanu su ne shanun da ake yin yogurt yogurt din nan malam ba su da aiki sai ba da nono kawai zaka ba su ciyawa kuma abun mamaki malam da yake na amfani da ilimi ina muku a magana akan noma ya samu wani daji a cikin gari ne haka ya kewaye sai ya tona rijiyoyi yana kiwon kifi ruwan kifin nan kashin kifin nan fitsarin kifin nan wannan ruwan sai ya zama taki wa ciyawar sai ya je yau odar wata ciyawa da ake samu su wata biyu wata uku ta yi girma sai ta kai masallacin nan ya ce zan ajiye musu sai su yi wata uku suna ci ba sai na sai musu dusa ba ya ce wannan saniyar malam kullum ina tatsan nono a jikinta baya gaza lita ashirin don lita ya ce zan tatsa da safe zan tatsa da dare ya ce Allah da ikonsa malam inji nake sawa ya kama ainihin abin a wannan hantsar ya rika tsotsowa sai ya cika wannan robar sai ya cika wannan bokitin sai na tatse shi tsaf sai ga tana rawa tana rawa jikinta ya zatsage yace wallahi malam idan muka kai karfe goma ba mu tatse wannan nonon da ke jikinsu ba za su yi ta kuka yace sai ga nono yana ta zuba wannan da ido na je na gani ko sati ɗaya bai yi ba yace wannan yogurt din da kake cewa ba na ƙara masa komai shine yace gani dan talaka gashi ina samun harkar miliyoyin kuɗi yace amma matsala ta gwamnati bata taimake ni ba ya nuna shanun nan mai mala yace ga sunan wannan trailer kaza suke bani a duk sati suna bani nonon trailer kaza yace kuma nono na Abuja ma sai an yi bukin dinsa a Kano ma sai an yi bukin dinsa a Maiduguri ma sai an yi bukin dinsa ya ce wallahi har ƙasar waje ana fitar da nono na madarata yogurt ɗina malam wannan talaka ne a gidansa a cikin talauci ƙauyensa a nan yake wani abin kamfani ya je ya samu kuɗi ya yi kamfani ya kira wasu turawa mutum ɗaya biyu ake kula masa da yan ƙasa ake gyara da an ɗauko nono sai a kai shi lab sai a gyara yayi robobi yayi sika yayi fridge fridge manya yayi sola kawai yake rufewa ya ɗauko ya rijista a nafdak shi kenan bukin ake wallahi layi ake yi to mu mun ce ku watsa mana kuɗi ba ku taimaki masu kasuwanci a cikin mu wani mai kamfanin shinkafa ku hakuri da karatu na yau ku hakuri zan tsaya yanzu wani mai kamfanin shinkafa ya gaya mini yake malam inda za a taimaka mana kamfani na kadai odar da nake yi ta shinkafa ake daga kudu kawai ya gaya min wata jiha a kudu shinkafa ta kawai oda na manya-manyan miliyoniyar da suke turo mu yace wallahi shekara guda nake yi ban gama biyan su bashin kudin shinkafa da suke turowa ka san mu Allah ya ba mu kasan noma Allah ya ba mu kamfanin shinkafa galiban shinkafar da muke gyarawa a nan arewa ana kai ta kudu ana ana ci saboda ba su da wurin noman mu muke da shi a nan gurin su ga su ruwan amma na fetur ne Allah ya ba su ruwan ba na noma bane yace da zan samu taimako zan iya wannan kamfanin guda ɗari zan ɗauki ma'aikata dubu dubu a kowane kamfani ba a rage talauci ba kuma in muka yi yawa dole shinkafa ta Najeriya ce za ta yi ƙasa farashin zai yi ƙasa to amma abin da yake damuna yau wanda zan rufe da shi shine kun san me yasa yunwa ta dame mu ba mu da haɗin kai zan ta magana haɗin kan nan yan arewa da shugabanninmu da talakawanmu da sarakunanmu ba mu da haɗin kai kuma ba mu shirya wa haɗin kai ba yanzu misali ba abinci yana tsada a Najeriya ba ko sai na ja haya hakar ku gane sai na ja hadisi ku gane ba abun da baya tsada buhun garin kwaki yau din nan sai da na tambaya naira dubu arba'in da takwas ɗan ƙaramin buhu na garin kwaki na rantse da Allah da zubar da garin kwaki muke yi yanzu yaron gidanka in ka kawo kwaki na baba kwaki kwaki kwaki yaron gidanka matar gidanka yau in ka mata kwaki da kuli-kuli da karago da da da da da da da da da da mai lafiya lau yawwa To yaya za mu zauna yunwa ta karmu? To abin da zai maka ciwo malam. Sai aka samu masu kuɗi. Yanzu kakar abinci ne. Sai mutum ya ware naira biliyan guda. Sai ya nemi yara mutum ashirin ko talatin. Sai ce ku shiga kasuwar yobe duk masarar da aka kawo ta. Ku je ku saye ta. Ku kai min ita sto ɗina a gari kaza. za mu ɓoye ta in ta yi kuɗi za mu siyar. Na ranze muku da Allah ɗaya shaida abin da ake kenan yau a Najeriya Arewa. Sun saye geron sun ɓoye, sun saye masarar sun ɓoye, shinkafa Allah ya jikanta tun ana yankanta da lauje an gama cinikin kuɗinta. Na ranze da Allah za su baka kuɗin shinkafarka kafin ma fa a buge a san buhu na wace an baka koma yaya an zo a daidaita lissafi. ina za su kai ɓoyewa suke wannan mai kamfanin shinkafa yake gaya mai ce malam ga kamfani na a tsaye amma na shiga kasuwar ƙauye ina neman shinkafar da zan gurza in mai da ita shinkafa sosai shan fera babu duk masu kuɗi sun ce sun je sun ɓoye ya ce malam yaya za a yi shinkafa ba za ta yi tsada a najeriya ba riɗi sun ɓoye zoborodo sun ɓoye barkwano yau idan ka je kasuwar ƙauye na gaya maka daga nan zuwa gobe jibigata duk wata kasuwar ƙauye da ka sani a ƙasar nan a arewa ka je ka inda ana sai da kayan abinci ka ga gosulo na mutane 'yan birni da suke shigowa da tireloli da mota manya manya manya da j5 j5 ana ta sayewa malam ta kai gafa malam mutum zai zo da yara ashirin kasuwar ƙauye ya ce ga buhu ku ci aunin mun barkwano kawai ana auna to ya za a yi barkono ya sauki a unguwarka za su hada shi su fake shi su gyara shi su koye su zo su yi shiru a haɗu ana zagin gwamnati tare da su yau ma'aikacin banki manajan banki in ya ga da kuɗi a bankinsa kuɗin banza a jiri sai ya ɗebi miliyan ɗari kaza sai ya haɗa baki da wannan kasuwa ce je ka sayi mana masara bayan wata uku mu sai da ita na rantsa da Allah mutumin haka ne ko ba haka bane a'a sai da in baka da hanya manajan banki zai iya baka miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya iya yaddanka da ya yi ya ɗauka baka ya ce kawai wannan kuɗin na san ba za a neme su ba za su kai wata kaza je ka sayo mana masara ka je ka ɓoye ta duk inda ta wata biyu kai yanzu ka ce masara a Najeriya wata ɗaya ka bata na rantse da Allah sai ka ci naira miliyan kaza riba wani talaka jiya da ake gaya mun talaka ne ba wai wa abin nan ba talaka mai kuɗi a cikin masu kuɗi aka ce wallahi tallahi masara ce isiye ta ya ajiye ta duka ba tafi wata biyu wata uku ba ka san nawa ya ci ya ci wajen naira miliyan tamanin talaka yana kuka to komai sun siya sun ɓoye ba saura tafiya da tumatir ba shine mai riɓewa ina yanzu inyamurai ke zuwa daga kudu da J5 da J5 daga jerun wanduna da fosa fosa ta kudi har cikin ƙauyukan mu suke shiga duk tumatir din da aka za su yi su ledo shi a ranar da zai kwana ba a arewa zai hau hanya zai tafi Lagos zai tafi kaza suna da kamfanoni da za su mai da shi tumatir din gwangwani su kai shi kasar waje su dawo muku da shi ko yan arewa kun sayar mushi a matsayin tumatir kuma su dawo muku da shi a matsayin tumatirin gwangwani su kara mai kuɗi yadda kuka dama gwamnati ta zuba ido ana fitar da abinci duk wata boda da ka sani ka je ka ga layin tirela tirela sai ka tarar da tirela ɗari duk gaba ɗaya a lullube da tamfol ka san ne kayan abinci ne ake siya ana fitar da shi daga Najeriya daga arewa ku gaya mini yaya za a yi talakan ƙasar nan abinci a raha wallahi tallahi ku rubuta ku ajiye in dai ba tsayawa gwamnati ta taimaka ba aka gyara wannan abun ba mu da talauci wallahi mun kulla wato abokantaka da shi kenan amma na sani a ƙasar Nijar a wannan watan an kafa doka wani nau'i na kayan abinci shugaban ƙasar ya ce da kaza da kaza da kaza duk wanda muka kama shi yana sayarwa zai fita da shi waje za mu dau mataki a kansa kuma bismillah ku je ku yi sun daina fitar da shi wallahi tallahi yanzu Nijar ta yi ƙarfi saboda tsari da suka samu yanzu Nijar fa kuɗin siminti fa raba shi gida biyu yayi in ana sai da shi dubu goma yanzu siminti dubu biyar ne a sudan a nijar kudin asibiti da ake biya ya raba shi gida biyu yana ta rage kuɗi yanzu gini suke ta yi ƙasa ya rage mata ya ce ƙasa a ta rayuwa sun shiga noma wannan noman da nake gaya muku ku je ku tambayi tsarin da ƙasar nijar ta zo da shi a difa noman da za su yi wallahi sai sun ciyar da Afirka gaba ɗaya nan da shekara biyar masu zuwa ƙasar Nijar kaɗai za su noma shinkafar da za su shigar da Afirka gaba ɗaya. Ku je Talibiri a Nijar, ku je ku ga arziki, ku ga ruwa, ku ga yadda suka zo da tsarin noma suke ba wa 'yan kudin ƙasar su kuɗi, ita kanta gwamnatin take shiga cikin business ɗin take yi don a sauƙaƙa wa mutane. Ku je ƙasar Misira ku ga gwamnati suke bude shagon sai da biredi don ta ringa sayar wa talaka soja ne da uniform za ga yana sai da biredi da safe na je neman wata fulawa wata ran da je misira fulawa ce mai kyau haka da na je zan sai a shagon mai shagon sai ce gwamnati ta kafa doka ba a sayar da garin fulawa nan sama da kwano daya saboda kar a je a sai da shi da yawa wasu kulla shi su fitar da shi talakawa ne ku je ƙasar misira duk mujirmancin da shugaban sisi yake yi akwai shaguna na sai da nama na gwamnati ne na sojoji ne wallahi ku je ƙasar misira gwamnatin ƙasar sojojinta ta buɗe musu kamfanoni na gini ka je ka ba da kamfani za a gina maka kamfaninka sojoji ne kamfanin sojoji ne zai zo ya gina maka a baka farashi mai kyau duk wannan hanyoyi ne na ci gaban ƙasa ta sauƙaƙa mutane da aka samari matasa laccata ina magana ne akan mu haɗa kai don mu taimaki ƙasar mu taimaki addinin mu mu inganta noman nan noman nan kada in dai ta muku bayani ya isa mu rayu wallahi ba mu da buƙatar wani sai ya zo ya ba mu wani kuɗi ya kai mu Abuja ko ya kai mu Lagos to amma abubuwa sun lalace ga ƙasar noma amma yunwa yana kashe mu ga ruwa yana ambaliya a Najeriya amma kuma wai babu abinci ka duba hankali zai ɗauki wannan a'a to na yi muku wannan nasiha ne ba don komai ba saboda na san wannan jiha taku a cike take da arziki na noma da ƙasa ta noma akwai land kuma mun sani gwamnatin ku tana ƙoƙari wajen samar da waɗannan abubuwa sai dai dambu in yayi yawa baya jin mai Allah ce mishi su ya ba su ikon inganta muku noma Allah ce mishi gwamnati ya ba ta ikon inganta muku kasuwanci Allah ce miki gwamnati ya ba ta ikon inganta lafiya da zaman lafiya a wannan jiha mai albarka amma wallahi samari sai kun tashi daga wannan dogon baccin da kuke yi in ba haka ba na rantse muku da Allah mutanen nan za su binne mu kurmut sai dai kaga mutum yana tafiya a hanya ya faɗi ya mutu haka ake yanzu a ƙasar Sudan malam kana cikin tafiya za ga gawa a ƙasar ta faɗi a Sudan nan da awa biyu awa uku ka je Sudan wallahi abin da ke faruwa kenan me ya kashe shi yunwa sun dagula ƙasar sun sa an yi faɗa an yi zanga-zanga an kori masu kuɗi, an ƙona kamfanoni, an kashe sojoji, an kashe jami'an tsaro, an kashe attajirai, an yi tsiya ƙasar ta wargaje ta watsa yanzu mutum yana tafiya a hanya za ga ya faɗi yunwa ta kashe shi. Muna jin tsoron kada gwamnati ta bari ƙasar nan ta shiga wannan yanayi. Babu bala'in da ya fi bala'i girma idan gwamnati ta bari yunwa ta addabi mutane. Abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada. wanda na yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah Ubangiji ya yafe mini a yi min afuwa na yi zafi ko kuma raina ya ɓaci a matsayina na matashi saboda dole ne mu tuna da yaran nan matasa masu tasowa mu taɓa musu inda yake damunsu kuma mu ba su shawara saboda ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba kuma in ta gyaru mu za mu more in kuma ta lalace mu za mu lalace Allah Ubangiji ya taimake mu kuma ya ba ku ikon fitar da mutanen kirki su wuce muku gaba su kawo muku waɗannan abubuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna addu'a ta musamman ga dan uwa da ya zama sababin gayyata wannan lakta Alhaji Mustafa Abubakar Imam Allah kai masa lada kabarin sa Allah kuma ya bashi wannan lada Allah kuma ya taimaka masa duk hukuma wannan masallaci da sauran yan uwa da suka taimaka wajen gabatar da wannan muhadara insha Allah ta'ala za mu sake haduwa da ku haduwa ta gaba sai mu dora akan rabin lecture da mun karisa ba illolin rabuwar kai a rayuwar musulmi musamman dan Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah bani gemu mai kyau irin naka dinnan Allah ya saka da alkhairi